1445 a hijiriya wanda yake shine daidai da goma sha bakwai ga watan uku miladiya 2024 mun kwana kan ayata goma sha hudu yau za mu tashi kan ayata goma sha biyar insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana cin abin da za mu karanta da abin da za mu bayaninsa lalama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما زالت تلك دعوهم حتى جعلناه حسيدا كاملين to bismillahir rahmanir rahim a jiya in ba manta ba wato mun koro wato karanta kissa na a wato mutanen hadur da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko musu wato buktu nasar ya zo ya hallaka su kamar yadda Allah yake cewa wa kam qasamna min qaryatin kana zalima sau da yawa yayi kadan eh yayi kadan bare shi gaba da akwai wani akwai wani guda su bane ce a ubangiji yake cewa kam qasamna min qaryatin kana zalima sau da yawa muka halakar da alkariya kanar zalimatan wanda ta cuci kanta da kafirci wa an sha'ana ba da haƙaman akarin kuma daga baya muka tashi wata halitta wato cucinsu falon ma a hasu ba sana ubangiji ya ce yayin da suka ji motsin azabarmu wato suka ga azabarmu ta kusato izahun min hayar kudun sai suka gudu suka baje wato suka bar wannan alkariyar tasu har ma sai da ta kai mala'iku suna musu izgili suna ce musu latar kudu karman ku gudu warjiwo ila ma utriftum ku dawo zuwa ga ni'iman nan wato da kuke cikinta wa masakinukum da gidajen ku la'alakum tasalun ko a zo a roƙe ku abubuwa na alfarma kamar da aka saba kalu sai suka ce ya wailana ya kai ta mu ya halakar mu inna kunna zalimin lalle mu min cuci kanmu da kafirci Allah ya ce to wannan abin da suke fada fama zalar tilka da awahum shine dai magana su su kafirai duk sanda suka ga azaba wato sai su koma suna roƙon ubangiji suna wato kaitonsu idan kuma Allah ya ɗauke musu azabar maimakon su yi imani ba za su yi ba saboda haka Allah ya ce fama zalar tilka da awahum wannan dai shine abin da suke kira suke kaiwa suke kawowa hatta ja'alnahum hasidan har sai da muka sanya su wato kamar shuka ce wadda take abar girbewa khamidina wato duk sun fadi suna matattu Allah ya ce wa ma kalakana sama ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين
Allah ya ce wa ma kalakana sama'a lalle ba mu halarci sama ba wal arda da ƙasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su la'ibi na dan wasa ai abisina bal dalina ala qudratina wa na fi aini ibadana Allah ya ce mun halicce su saboda su nuna girman ikonmu kuma su zama masu amfani wato wa bayanmu Allah ya halicci sama da ƙasa domin wato nuna girman ikon Allah sannan kuma da nuna amfani da su sama da ƙasa suke yi wa mutane wato wajen inganta musu rayuwarsu sama za ta yi ruwan sama ƙasa kuma za ta ɗauki shuka wato ta yadda ɗan adam zai samu abin da zai ci Allah ya ce rau aladna لو ردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا نعم.
إن كنا فاعلين Allah ya ce lau aradina da mun ga dama an nattake da lahawan za mu riki wato shine ma yulhi bihi min zawjatin aw waladin idan suke da'awa cewa Allah ya riki da Allah ya ce da mun ga dama za mu riki abin da zamu na wasa da shi daga mata ko da Allah ya ce lattakarnahu min laduna ai da sai mu dauki hurul aini sai mu dauki hurul aini wato waɗanda suke wanda muka halicce su wanda yake babu karanta ta tare da su in kunna fa'ilina idan dai mun kasance za mu so mu haka din ma'ana lakin na lam naf'alhu wa lam nardu Allah ya ce ba mu aikata ba ko ba mu nufi rikon da ba saboda haka jingina wa da a Allah ko mata wa Allah wannan zalunci ne bal na qazu bil haqi بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نعم.
ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce bal na qazu bil haqi sai dai mu muna faɗan magana ta gaskiya ne ma'ana narmi bil haqi muna jeho magana ta gaskiya ne wato alal batil akan wato ƙarya ma'ana za mu turo muminai wato su kuma su zo su haɗu da kafirai ma'ana ko kuma mu turo imani wato akan kafirci fayyadu maguhu ya zo ya tarwatsa shi fa'i za huwa zahikun take kuma za ga wato kafircin ya tafi ai zahibun zai tafi wato wada maguhu fil asali asaba dimagahu ma'ana idan aka rotse kan mutum shine ake cewa wato wato wato wato wato damaga an rotse masa kai shine Allah zai turo gaskiya sai ta tarwatsa ƙarya ko kuma ya turo imani sai ya tarwatsa kafirci ko annabi da mumine in sun zo sai su tarwatsa wato kafirai Allah ya ce walakumul mailu walakumul wailu ko dai kafirai tsananin azaba ya tabbata gare ku min mata sifuna bisa abin da kuke siffanta Allah da shi cewa Allah yana da mata ku kuma Allah yana da da na'am وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون sabbihuna al-laila يسبحون الليل والنهار لا يفترون ubangiji ya ce walahu man fi samawati wal ardi dukkan abin da yake cikin samai da saman da abin da yake cikinta da kasan da abin da yake cikinta wato dukka na Allah ne wa man indahu da ma waɗanda suke tare da Allah wajen Allah na daga cikin rundunar mala'iku da suke sama la yastakbiruna an ibadati su kan ba sa girman kai gaban yi wa Allah bauta wala yastasiruna ba sa kuma gajiya wato a lokacin da suke yi wa Allah bauta ubangiji ya halicci mala'iku a cikin sama- a cikin samaniya waɗansu tun da Allah ya halicce su sun tsaya sun kabbara ba za kuma su sunkuya ba har ranar tashin alkiyama waɗansu sun yi ruku'u ba za su daga ba har ranar tashin alkiyama waɗansu sun yi sujjada ba za su daga ba har ranar tashin alkiyama wasu kuma suna zaune zaman tahiya ba za su tashi ba su ma har ranar tashin alkiyama shine ma'anar la- wato la yastasiruna ba sa gajiya wajen wato bautar ubangiji kamar yadda Allah ya musu umarni yusabbihuna al-laila wan nahara suna yi wa Allah tasbihi dare da rana la yabturuna ba sa yankewa ma'ana suna yi wa Allah bauta dare da rana ba sa yankewa akwai waɗanda kuma su wato dawafin baitul ma'mur suke yi ɗakin Allah da yake sama wanda mala'iku suke sallah a kullum mala'iku dubu saba'in ne za su zo su yi wannan tawafin kuma ba za su dawo ba har ran tashin alkiyama kullum turan da Allah ya halicci baitul ma'mur wato rundunar mala'iku suke zuwa suna suna dawafi a wannan ɗakin shi yasa Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa babu wanda sai yawan rundunar ubangijinka ta mala'iku sai Allah wato shi shi kaɗai shi ne Allah yake cewa suna yin tasbihi dare da rana la yafturuna wato ba sa yankewa suna shagaltuwa wato da yin tasbihi wanda yake kamar wato shine numfashinsu a mai takazu أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ubangiji ya ce amitta ka zo alihatan shin ko su kafirai wato sun riki gumaka ne wato min al'ardi daga ƙasa kamar yadda suke sassakan dutse ko su riki su yi gunki na zinariya ko ginki- gunki na azurfa hum yunshiruna cewa wai ko waɗannan gumakan su za su tashe su bayan sun mutu shine wato su raya su a gumaka ba za su raya su ba ai wala yakunu ilahan babu wanda zai zama ubangiji illa man yuhyil mauta sai wanda zai wato raya mata- matacce law kana fihi ma لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فاسدتا نعم.
وسبحان الله رب العرش عما يصفون ubangiji yake cewa wato laukana fihi ma alihatun da akwai wani ubangiji banda Allah ba a cikin sama ko a cikin sam a ƙasa illallahu in banda Allah la fasarta da sama da da ƙasan su rushe domin dole ne za a sami yaƙi tsakanin waɗannan alloli guda biyu a lokacin da wannan Allah zai ce so yake yi a yi zafin rana wannan Allah kuma zai ce sanyi za a yi a lokacin da wannan Allah zai ce dare za a yi to wannan kuma zai ce rana za a yi to dole za a sami yaƙi saboda haka sama da ƙasan sai su lalace shine Allah yake cewa da a wajen kaddarawa za a ce akwai alloli guda biyu a cikin sama da ƙasa laukana fihi ma alihatun wato da akwai wani Allah banda Allah ba a cikin sama ko ƙasa ko kuma a cikin sama da ƙasa wato lafasar ta da sama da batan sun ɓaci ma'ana da sun fita a cikin tsarinsu da ubangiji ya yi wanda za a kalle su saboda mi saboda za a samu attamanu wato wani ya ce eh wani kuma ya ce a'a wani ya ce eh wani ya ce a'a kuma ko da a cikin mutanen duniya za ka samu bisa al'ada ko da a cikin wato mutanen duniya a duk lokacin da aka samu wani rikici tsakanin al'umma aka samu shugabanni guda biyu su suke shugabancin al'umma to dole al'umma nan ba za ta zauna lafiya ba domin wannan kullun zai ci kafar wannan wannan kullun zai ci kafar wannan a daidai lokacin da wannan zai ce ga abin da ya kamata a yi wannan kuma zai ce ba za a yi ba saboda kowa yana kokari ya samu daukaka wato akan dan uwansa wato shine mala yake cewa ai wato da an samu attamanu bainahum wato hanene ne ya tsakanin su ala wafqil adati kamar yadda aka saba bisa al'ada game da shugabannin duniya shi yasa zaka ga idan an yi murabus a wani babban sarki to ba za a bar shi kuma ya zauna a garin ba domin me saboda yana da mabiya yana da mabiya yana kai masa murabus to shikenan kuma sai a canza masa gari sai a canza masa gari saboda shi wannan wanda yake mulki yanzu wato ba zai samu tirjiya wato a gurin al'ummarsa ba amma in aka bar su suna zaune tare a lokacin da wannan zai ce a gabar wannan kuma zai ce yamma za a yi to ga karshen al'umma sai ta waye gari wato a cikin rikici saboda haka shi yasa ubangiji yace lauka na fihi ma alihatun da akwai wani Allah ba ubangiji ba a cikin sama ko kasa la fasarata da saman da kasan da sun ɓaci fa subhanallahi rabbil arshi sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi amma ya sifuna bisa abin da suke siffanta Allah da shi cewa wato akwai abokan shirka tare da Allah la yus'aluna لا يسأل عما يفعل نعم.
هم يسألون Allah ya ce la yus'alu wato amma yaf'alu Allah ba mai tambayansa amma yaf'alu bisa abin da ya aikata wa hum yus'alun su mutane su ake tambaya akan aikin su duk abin da Allah ya ga dama ya aikata babu wanda ya sai tambaya da tambaya Allah me yasa akai kaza wa hum yus'alun mutane ake tambaya ku me yasa kuka yi saboda haka kenan kaga mutane za a tambaye su akan ayyukan su saboda me saboda su za a yi musu sakamako su za a yi musu sakamako ubangiji kuma shine mai sakamakon a mai caka zo min
أم duniya اتخذوا من دونه آلهة نعم.
قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من نعم.
معي وذكر من قبلي نعم.
بل أكثرهم لا يعلمون الحق نعم.
وهم مؤمنون ubangiji yake cewa wato amitta ka zo min dunihi aliha su dai gumaka wato sun rika ne koma bayan Allah aliha su dai kafirai sun rika ne koma bayan Allah alihatan wato gumaka Allah ya ce kul a tambaye su hatu burhanakum ku kawo hujjarku ku kawo dalilinku akan dalilin da yasa kuka riƙi gumaka a matsayin iyayen giji haza zikiru mamma iya wannan alkur'anin wa'azi ne ka ce musu wannan alkur'anin wa'azi ne da- gani da kuma wanda yake tare da ni wato wa zikiru man qabli kuma wa'azi ne ga al'umman da wato suka zo kafina wato kamar yadda Allah ya saukar da altaura ya saukar da linjila a yahudawa da kuma nasara to kuma haka na Allah ya saukar da alkur'ani ma wannan al'umma din saboda haka kenan alkur'anin nan ɗaya ne daga cikin littattafai da Allah ya saukar ba kuma shi ne littafin da aka fara saukarwa ba kuma dukkan wa'idan littattafan a cikinsu an yi bayani cewa babu wani ubangiji tare da Allah Allah ya ce bal aksaruhum la ya'lamun su dai kafirai la ya'lamun alhaqa ba su san gaskiya bane shine kade ta Allah fahum uridun shi yasa wato suke fito na fito wato da da, da kade ta ubangiji na'am وما أرسلنا من قبلك نعم.
من رسول إلا يوحي إليه نعم.
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ubangiji ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya muhammadu wa ma arsalna min qablika min rasulin ai ba mu aiko wani manzo cikin manzannin da muke aikowa kafin zuwan ka ba ya muhammadu illa yuha ilaihi face Allah ya yi masa wahayi a wata kira'ar nuha ilaihi sai mun yi masa wahayi annahu la ilaha illa ana Allah zai ce to ka je wato wahayin da za a yi masa shine wato cewa ba wani sarki an bauta da gaskiya sai Allah ko kuma ya ce masa la ilaha illa ana babu wani an bauta da gaskiya sai ni fa abudu ne ka bauta min ma'ana ka kade ta ni kuma ka je ka kira mutane akan kade ta ni wa qalu takazar rahama وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نعم.
بل عباد مكرمون wa qalu kafirai cewa suke yi ittakazar rahmanu waladan Allah ya riki da a cikin mala'iku Allah ya ce subhanahu zati ya tsarkake zati tsarki ya tabbata ga Allah don gani da rikon da bal ibadun mukramuna su mala'iku bayi ne waɗanda suke abin girmamawa a wajen Allah ma'ana kuma a ce bawanka ne ai wato ya kore aifayya mutumin da aka ce maka bawanka ne ka kuma ai ba za kuma a zawo a ce kuma ɗanka bane saboda haka Allah ya ce bal ibadun mukramuna su bayi ne dai waɗanda suke wato masu karimci a wajen Allah ma'ana wato kasantuwar su bayi tunafil wilada wannan kuma ta kore a fayya la yasbiquna hu bil لا يسبقونه بالقول نعم.
وهم بأمره يعملون ubangiji ya ce la yasbiquna hu bil qawl wa'annan mala'ikun ba sa rigayan Allah madaukakin sarki bil qawl da wata magana ma'ana la yatuna bi qawlihim illa ba da qawlihi ba sa faɗan magana akan kansu sai dai abin da ubangiji ya musu umarni wato wahum bi amrihi ya'malun kuma suna aiki da umarnin ubangiji ne wato bayan Allah musu umarni za su je su aikata su kuma wato ba sa saba umarnin Allah na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مم.
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce alau ma bai na aidihim wa ma kalfahum su wayannan mala'iku suna aiki da abin da yake gaba gare su da abin da yake ba wato sun san ya alau ma bai na aidihim Allah ya san abin da yake gaba gare su ya san kuma abin da yake bayan su ma'ana abin da suka aikata Allah ya sani a baya abin da kuma za su aikata a gaba ma Allah ya sani shine ma amilu wa ma hum amilun abin da suka yi a baya da abin da a gaba za su aikata duk Allah ya sani wala yashfa'una illa liman ba. kuma ba za su yi ceto ba sai dai wanda Allah ya ga dama a cece shi sai wanda Allah ya ga dama a cece shi shine musulmi da kuma ya mutu da kalmar shahada wa hum min kashiyatihi mushfiqun wato sannan kuma su wato mushfiquna suna cike da tsoro min kashiyatihi da- daga tsoron Allah ma'ana suna tsoron Allah wato suna cikin jin tsoron Allah a kowane lokaci man yaqul ومن يكن منهم إني إله من دونه نعم.
كذلك نجزي جهنم نعم.
كذلك نجزي الظالمين Allah ya ce wa man yaqul minhum duk wanda a cikin su yace inni ilahu min dunihi ni ubangiji ne a bauta min koma bayan Allah wato ko wa man yaqul minhum wanda ya fada a cikin su waye ya fada a cikin su shine iblis don shine yake yake cikin mala'iku a cikin sama Allah ya ce duk wanda ya fada minhum a cikin su inni ilahu min duni cewa shi ubangiji ne koma bayan Allah ma'ana ya kira mutane zuwa ga yi masa bauta da bi- yi masa bi- bin umarninsa da yi masa da'a Allah sai ce to ya ji fa zalika najzi jahannama wannan wato mako masa wutar jahannama ne kazalika najzi zalimin kuma hakan nan zamu zamu wato sakanta mu wato azzalumai sune mushrikai na'am أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فا- فاتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون na'am ubangiji yake cewa awalam yara lazina kafaru shin su kafirai kam wato ba sa gani ne ba sa gani ne a wata kirar alam yara wato su kafirai ba sa gani ne annas samawati wal arda cewa samai da kasai da nan kana tare takan da a hade suke abu daya wato da a hade suke Allah ya ce fafataknahu ma sai muka raba su ma'ana muka sanya sama ta zama bakwai ƙasa ma muka kikkita ta wato ta zama bakwai ma'ana ubangiji ya keta sama wato waɗansu kuma suka ce wai Allah ya ce da saman a haɗa take sai muka keta ta ruwan sama kuma wato yana fitowa a cikinta shine in kana la tumtiru fa amtara dadin ba ta fitar da ruwa wato sai ta fitar da ruwa kasan kuma dama ita a haɗa take wato sai muka keta ta ma'ana da ba ta fitar da tsiro yanzu ita ma sai ta zama ta yi kofa tana fitar da wato tsiro Allah ya ce waje anna minal ma'i sai muka sanya kulla shay'in hayyin dukkan abin da yake rayuwa wato minal ma'i yana wato sauka ya wato he muka sanya shi wato yana da kaso daga ruwa waje Allah minal ma'i kulla shay'in hayyin sai muka sa kowane abu mai rayuwa wato yana da alaka da ruwa yana da bukatar ruwa shine annazil minas sama wan nabi minal ard ruwan da zai sauka daga sama da wanda zai bubbugo daga sama daga ƙasa sai ya zama dukkan abin da yake da rayuwa wato yana da alaka da wannan ruwan shine nabatun wa gairihi tsiro ne wato ko kuma wani tsiro ma'ana muka sanya ruwa shine dalilin rayuwar duk wani abu mai rai saboda haka za ga duk abin da yake da rai ubangiji ya kulla alakarsa da ruwa saboda haka duk abin da yake da rai kuma yana da buƙatar ruwa saboda wato rayuwarsa Allah ya ce waje ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy afala yuminun me yasa mutane ba za su imani bane kan su kade ta Allah da ya sanya wato rayuwar komi ta zama tana buƙatar ruwa kuma ya halarci ruwan saboda inganta rayuwar mutane na'am وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم نعم.
وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم لعلهم يهتدون Allah ya ce waje alna fil ardi mun sanya a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu a fawabit wanda za su danne ƙasar wato kar ta girgiza wato an tami da bihim dan kada ƙasar ta motsa da mutane waje alna fiha sai muka sanya wato a cikin wa'annan manyan duwatsun kuma fidajan akwai ƙofofi subulan wato hanyoyi wanda suke zarcewa sai daga cikin dutse Allah ya masa hanya wato kogo daga nan ya fita nan daga nan ya fita nan Allah ya ce mun yi haka ne wato la'allahum ya hata nuna ko mutane sa shiri zuwa ga biyan bukatunsu za ga wani gari wato wato dutse ya zo ya tare mashigar garin ko mafitar garin amma sai ga ubangiji kuma ya tsaga hanya a cikin dutsen wanda a iya bi ta kogon dutsen wato a fice sannan kuma ko da ci gaba na zamani yanzu in ka je birane za ka ga inda ake wato tsage dutse ake yin hanyoyi a cikinsa ake yin hanyoyi a cikinsa yanzu a- a a saudiya za ka ga wato hanya sama da kilomita biyu an yi ta a cikin dutse an an an yi mata an sa mata lantarki an sa mata AC an sa mata komi walta mai kyau kana bi a cikin dutse wanda zaka fita daga wannan gurin ka tafi wannan gurin so da haka ubangiji ya ya ya, ya halatta duwatsu kuma sai ya- wato ya arzuta dan adam da ilimi da zai bude cikin duwar watsan nan ya hanyoyi wani gurin kuma ubangiji da kansa ya hanyoyin saboda haka zaka samu kogo wanda zaka shiga ta nan wato ya tsirgar da kai zuwa ga wannan guri saboda biyan bukatun mutane wajen sama وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها مؤرضون Allah ya ce waje Allah sama a sakafan sai muka sanya sama wato sai ta zama kamar rufi wato ce ta zama wato kamar rufin ɗaki mahafuzan kuma he muka kiyaye ta ba za ta ruzo wato akan mutane ba wa hum an ayatiha wato su dai kafirai dangane da ayoyin da suke cikin sama kamar rana kamar wata kamar taurari mu'riduna wato suna kauda kai ne ba sa tunani balle tunanin ya kai su ga zuwa ga kare ta Allah na'am وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون wa huwa allazi khalaqa al-laila Allah din nan dai da ake ta gaya muku shine allazi khalaqa al-laila wanda ya halicci dare wannan har ya halicci rana wato ya halicci dare wannan har ya halicci yini wa shamsu ya halicci rana wal qamar ya halicci wata kullun dukkan su da rana da wata din wato da kuma wato taurarin fi falakin yazbahuna suna tafiya a cikin falakin su ne wato cikin wato falakinsu da Ubangiji ya musu a cikinta suke tafiya da gaggawa wato shi kuma falakin yana kan ruwa saboda haka haka suke gudana kowanne yana tafiya yadda Allah ya tsara masa tafiyarsa kuma bai fasa ba kuma ba zai fasa ba har ranar da Allah zai dakatar da shi na'am وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نعم.
أفإن مت فهم الخالدون wannan ayan ta sauka a inda kafirai suka ce yanzu dai mu je mu jira Muhammadu ma ya mutu mu huta tunda an yi an yi an yi an yi da shi a janye ya- wato ya janye wannan da'awa ta sana cewa Allah ɗaya ne kuma dole shi Allah ɗaya ne shine abin bauta suka ce to a bar shi ya mutu mu huta suka ce ai anna Muhammadan sai ya mutu Muhammadu zai mutu sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ai ba mu sanya wani mutum kafin ka biya Muhammadu wanda zai dawwama bayan ƙasa tunda ba mu sa wani wanda zai dawwama ba to kai ma ba za ka dawwama ba kuma kai ma ba za ka dawwama su ma ku ba za su dawwama ba wato ubangiji ya ce wa maji Allah li basharin ba mu taba sa wani dan adam a ban ƙasa min kablika cikin mutanen da muka halitta kafin ka alkulda wato wanzuwa a gidan duniya shine albaqa'u fi dunya wanzuwa a gidan duniya to yanzu da suke cewa ka mutu su huta a fa'in mita in ka mutum fahimul khaliduna su za su dawwama ne Allah ya ce su ba za su dawwama ba kenan kaga kenan ashe tunda ba za su dawwama ba to shikenan ashe ba a dalili ku a mutuwa ba a dalili ku a mutuwa ba za ka yi dariya dan abokin gabar ka ya mutu ba tunda kai ma ba dawwama za ka yi ba na'am كل نفس ذائقة الموت نعم.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة مم.
وإلينا ترجعون ubangiji ya ce lamarin dai shine kullu nafsin za'iqatul mauti dukkan rai dukkan rai na mutum wato ko kuma na dabba ko na kwaro ko na komi ma Allah ya ce za'iqatul mauti zai dandani mutuwa kaga rai aka ce saboda haka dukkan abin da yake da rai wato zai dandani mutuwa a gidan duniya Allah ya ce wa nablukum za mu jarrabe ku bi sharri wal khairi wato da da abin da yake rai baya so da kuma abin da rai yake so duk wannan jaraba ne in Allah baka lafiya jaraba ne lokacin da aka dora ma jinya jaraba ne ka hada talauci jaraba ne in aka baka kudi jaraba ne ranka yayi dadi jaraba ne ranka yayi baci jaraba ne dukkan abin da yake zai faranta wa ran dan adam wanda dan adam yake so in ya samu shi ma jaraba ne sannan kuma duka abin da zai wato bata ran dan adam shi ma in ya same shi wannan jaraba ne shi yasa Allah ya ce wa nablukum za mu jarrabe ku bi sharri wal khairi wato da sharri da alkhairi wato kamar talauci kamar wadata kamar jinya kamar rashin lafiya fitinatan wato saboda jarrabawa dan mu gani a tasbiruna za ku yi haƙuri ne wa tashkuruna ku gode wa Allah ko kuma ba za ku yi ba za ku yi ta korafi wa ilaina turja'un ga Allah wato za ku dawo shine gare mu za ku dawo inji ubangiji fa nujazikum kowa za mu saka masa da abin da ya aikata na'am وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذوا لك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Allah ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru in kafire su ganka ya Muhammadu in yattakizunaka illa hudwan ba su rukanka da komi sai dai da izgilanci domin ai cewa suke yi a haza alladhi yadhkuru alitina yanzu wannan shine yake muza guma muzanta gumakan mu yanzu wannan shine yake faɗan maganganun da ba za ce ba yake aibanta gumakan mu wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun alhali su kuma sun kafirce wato in an ambaci sunan Allah kuma sun kafirce sun kafirce wa alqur'ani wanda ya haɗu akan ambaton Allah amma su kuma fa idan an ambaci gumakan su kuma ba sa so idan an faɗi magana akan gumakan su yana ɓata musu rai amma fa su kuma za su iya faɗa magana akan alkur'ani ba kake nan wato ashe babu adalci cikin in kai kai to kuma karka hana wani kuma yayi yawa karka hana wani yayi tunda su suka kauce ma alkur'ani suka kafirce ma abinda Allah ya saukar alkur'ani na ambaton Allah da kade tashi to kenan ashe kuma ba su iya hana mutane aibanta guma kansu ba na'am خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wannan ayan ta sauka saboda kafirai suna neman a gaggauta musu da azaba da suke ce masa wato yaushe ne azabar kan za ta sauka yaushe ne azabar za ta sauka to shine ubangiji yake cewa kulikal insani min ajalin lalle an halicci mutum da yawan gaggawa ay annahu likasrata ajalihi fi ahwalihi ka annahu kulika minhu saboda yawan gaggawa da dan adam yake a cikin komi cikin komi zaka dan adam yana da gaggawa Allah ya ce to an halicci dan adam da yawan gaggawa amma lan yace almana annal insana wato wato jabalun ala sur'ati fil umuri an halicci mutum akan bukatar gaggawar zattar da lamari wal ajlati fiya da kuma gaggawa hatta innahu yaqau fil mudarrati wala ashur sau da yawa a gaggawar mutum yakan jefa shi ma cikin abin da zai cutar da shi amma bai sani ba to dan adam yana da gaggawa shi yasa sai Allah ya ce kulikal insani min ajalin an halicci mutum da yawan gaggawa saurikum ayati amma ku yi hakuri da sani zan nuna muku alkawarin da ne muku na azaba shine aya ko dai Allah ya sallada manzon Allah a kansu ya yaƙe su ya kakkashe su ya ci riba a kansu ko kuma a yi musu wato wato istidraji su mutu sannan kuma Allah saka su wato a gidan wuta Allah ya ce fala tajiluna kar ma ku nemi gaggautawa abinda kuke nema din zai zo muku mala ya ce farahum qatala bi badar Allah kuma ya nuna musu ayat tasa a lokacin yakin badar inda annabi da mumine su 313 suka yaƙe su suka kashe mutum 70 suka ribace mutum 70 a cikin mutane 50 saboda haka Allah ya nuna musu ayar Allah ya ce wai kula mata hazal wa'adu ai cewa suke wai alkawarin da aka yi mana na alkiyamar kan yaushe za ta zo ne in kuntun sadiqina in gaskiya kuke wai alkiyama za ta tsaya mun gaji da jin alkiyama za ta tsaya alkiyama za ta tsaya har yanzu alkiyamar ba ta tsaya ba mata hazal wa'ad yaushe ne ne kai ranar alkawarin za ta zo ta sai Allah ya ce la ya'lamu allazina لو kafaru
يعلم الذين كفروا حين لا يقومون عن وجوههم النار نعم.
ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون Allah ya ce lau ya alamun ladina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim nara da kafirai da sun san waɗanda suka yi kafirci da sun san ranar da za su zo suna ije wuta a fuskar su ba sa so ta lashi fuskar su wuta jahannama tana kawowa harshen ta yana zarowa yana kaiwa lasan fuskokin kafirai su kuma ya kufuna shine yadfa'una suna ije wutar ba sa so ta taɓa fuskokinsu wala an zuhurin tana kaiwa za ta lashi bayansu suna ijewa Allah ya ce wala hum yansaruna a ranar da ba za a taimake su ba da za su ga wannan wato da sun ce wato da sun faɗi abin da suke faɗa da ba su ce a gaggawar zuwa musu da azaba ba ma'ana kenan wato ai da sun san abin da zai same su lau ma kalu zalika da ba su faɗi wannan ba ma kalu zalika da ba su faɗi wannan ba da sun san abin da zai same su ranar alkiyama to da ba su ce wato mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina ba yaushe ne kan ranar alkawarin na tashin alkiyama da sun san abin da zai faru ran alkiyama da ba su yi ma gurin wato alkiyama ta tsaya ba shine Allah ya ce la ya'lamu alladhina kafaru da su waɗanda suka kafirce sun san hina la yakufuna an wujuhum nara a ranar da za su nemi ije wuta a fuskokinsu da gadon bayansu kuma ranar da ba za a taimake su ba ma ƙalu zalika da ba su faɗi wannan magana ba bal tatihim bagtatan بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستجيبون ردها ولا هم ينظرون Allah ya ce bal tatihim a alkiyama za ta zo musu bagatatan babu shiri dama haka Allah ya ce la tatikum illa bagta alkiyamar za ta zo muku ne babu shiri san da alkiyama za ta zo manzon Allah yake cewa alkiyama za ta tsaya a lokacin da mutane biyu suka tsaye da suka rike riguna suna ciniki wannan yana ka kara min sallama wannan yana cewa aka sallama min al alkiyama za ta tsaya a lokacin da mutum zai dauko loma ta abinci zai kai bakinsa kafin ya sa a bakinsa ya ce alkiyama za ta tsaya ya babba da misali cewa wai wajen gaggawar tsewar alkiyamar kahun mutum biyu su gama cinikin riga alkiyama ta tsaya ko kahun mai loma ya ɗauko cokalin shinkafa ya sa a bakinsa alkiyama za ta tsaya ko kahun mai tatsan dabba yana tatsan nono a jikin a jikin dabbarsa kafin ya tatse nonon alkiyama ta tsaya saboda ka in tsayawar ta zo ai ba wani abu bane mai wahala yawa shi yasa Allah ya ce la tatikum illa bakta ba za ta zo muku ba sai babu shiri kwatsam wato alkiyama za ta tsaya Allah yake cewa bal tatihim baktatan za ta zo musu lokaci daya fatafhatuhum sai ta dimauta su fala yastati'una raddaha alkiyamar ko ta zo ba wanda zai samu ikon mai da ita wala hum yunzarun kuma babu wanda za a saurara masa wanda bai riga ya tuba ya yi aiki mai kyau ba sai da alkiyama za ta tsaya to Allah ce kuma ba za a saurara masa ba ma'ana babu wanda za a karɓi uzurinsa in alkiyamar ta zo tsewa na'am
ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك للذين سكروا منهم ما كانوا به يستهزئون ubangiji ya ce wa laqad tuzi'a bi rusulin min qablik ya muhammadu wannan hakuri ake bashi ba a kanka kafirai suka fara izgilanci wa manzanni ba ai manzanni da yawa cikin manzanni da suka zo kafin kama an musu izgilanci fa haka bil ladina sakiru minhum ma kanu yastazi'un amma dai karshen lamarin wayannan kafirai izgilancin su da suke shi ya same su ma'ana abin da suke izgilancin shine ya koma shine azaba saboda haka fa kaza yahiqu bi manistu zai bika shi ma wanda ya maka izgilancin kai hakuri azaba za ta same shi kuma azaba ta same su a badar domin manya-manyan kafiran makkan nan mutum saba'in aka kashe su a yakin badar saboda haka azaba tana zuwa idan mutum yana yana izgilanci da addini Allah yana barinsa lokacin da Allah ya danke shi kuma wato ba zai kwace ba na'am قل من يكلؤكم بالليل والنهير من الرحمن نعم.
بل هم عن ذكر ربهم مؤرمون Allah ya ce kul ka gaya musu may yaklaukum bil laili wan nahari waye zai kiyaye ku da daddare ko da rana minar rahman daga azabar ubangiji in ta sauka akan ku in Allah saukar maka da musiba da daddare ko da rana waye isa ya kiyaye saboda haka wal mukatabuna la yukafuna azaballahi li inkarihim lahu su dai wa'anda ake magana da su kafirai wato ba sa jin tsoron azabar Allah saboda mai saboda sun yi musunta Allah ce balhum an zikir rabbihim muridun su dai sun kauce ma wato jin tunatarwan alkur'ani ne wa'azin da alkur'ani yake musu sun kauda kansu ba sa tunani a kayi balle ma su gyara ayyukansu na'am أم لهم آلهة تملكهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ubangiji ya ce amlahum alihatun tumna'uhum shin duk wannan wa'azin da ake musu ba sa dauka baya amfanan su shin ko suna da wasu alloli ne wasu gumaka da suke hana su wato daukan wa'azin min duni na koma bayan mu ko suna da wasu gida iyayen giji ne koma bayan mu da suke hana su daukan wa'azin la yastadiuna nasara anfusihim su sani fa gumakan nan ba za su iya taimakawa kawukan su ba ma da kansu inda kuda zai hau kan gunki gunki ba zai iya kore kudan a kansa ba saboda haka ga la yastatiuna nasara anfusihim ba za su iya taimakon kansu ba ma saboda haka falayan surunahum balle kuma su taimake su wala hum minna yusabun sannan kuma in mun saukar musu da azaba ba za su iya kiyaye musu wannan azaba ba shine yujaruna wato ana cewa sahibaka Allahu ai hafizaka wa ajaraka ba su iya kiyaye musu azaba in azaba ta tayi sauka ba bal mata'ana haula wa بل ba متعنا هؤلاء وآباءنا حتى طال عليهم الأمر نعم.
أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما قل أنزل- إنما أنذركم بالوحي نعم.
ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ubangiji ya ce a fala ya rauna a bal mata na haula yi wa abahu su dai wa'annan kafirai Allah ya ce mun ɗanɗana musu ni'ima ne su da iyayensu shine mun ba su lafiya mun ba su kudi mun ba su mulki shi yasa suke ɗagawa a bayan ƙasa Allah ya ce hata tsala alaihimul umru har rayuwa wato ta tsawaita a gare su sai suka rudu suna ganin wato kaman ba za su mutu ba afala ya rauna shin ba sa dubi ne anna natil arda min ak- min- wato nan kusuwa min atrafiya cewa mu mun zai ke makasa wato muna rage ta daga da kuyabunta Idan- su duba su gani dauloli na kafirci da yanzu yaya suke an ci wannan daula an karya ta an ci wannan daula an karya ta an ci wannan daula an karya ta kaga ta nan wato mun rage wato miyagu mun rage kafirci a bayan kasa nan kusuwa min atrafiya waɗansu malaman tafsirin suka ce wannan mutumin an karɓi ransa wannan mutumin an karɓi ransa wannan mai ji mai fada a ji an karɓi ransa wancan mai fada a ji an karɓi ransa wato ko kuma mun kar- mun rage ƙasa ta hanyar buɗe-buɗe wanda aka yi ko kuma an karɓi an rage ƙasa ta hanyar wato wato kashe-kashe rayuka da aka yi na karɓar rai da ubangiji ya yi a dalilin wato ya kukuwa afawul galibun shin yanzu su tsammani suke ba za mu rinjaye su ba ai annabi da muminai lalle za su rinjaye su ma'ana rinjaye nasara a gurin mu take don gani da wa'annan kafirai su je su kafircin su lalle ranar da muka tashi kuma za mu rinjaye su in ji ubangiji kul ka gaya musu inna ma unzirukum bil wahayi ina muku gargadi ne wato da wahayi daga wajen Allah ba daga wajena ba amma wala yasma'u summu du'a shi kurma inda za ka ta masa kolo wato ba zai ci kira ba iza walla mudbirin iza ma yunzaru na ko wato in ba gargade shi ba aka ce wai ah, idan idan uh, menene wasu an taba shi waye baya jin makaho baya baya baya- na'am makawa bai sa ana ganin sa ba sai an taba shi ko to haka dai su ma kafirai wato sai ubangiji ya taba su dan Allah ce waye ka ce musu ni ina muku wato gargadi ne da abin da aka sauka min na daga wahayi wala yazma'u sumu du'a amma kurma baya jin kira wato idza ma yunzaruna in ba a gargade shi ba mun gane ko yawa baya jin magana ma din za'ida ne malamai suka ce mana izayin zaru na kenan ko in ba an musu gargadi ta hanyar wato taba musu lafiyar su ba wato su ba za su ji ba wani shi haka yake al'adarsa in ba in ba wuya ya ji ba bai ya bi Eh, in ba wuya ya ji ba shi wani dalila dalila kan ba zai bi ba to shine ubangiji yake cewa haka ne sha'anin mutane suke wala yasma'u summu du'a wato kurma ba zai ji kira ba iza ma yunzaruna ma'ana iza yunzaruna kenan su kafirai ba za su duk abin da ake gaya musu ba in ba gargadi ya sauka a kansu ba na'am ولئن مسدهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ubangiji ya ce wala in masaru nafhatun idan wato iskar azaba ta shafe su nafha wato ubangiji ya aiko musu da azaba wato da fatun min azabin min azabi rabbika wani wato wata- wa- wa- wa- wani abu na daga azabar ubangijin ka yazo ya taba su la yaqulun zaka ji nan da nan suna ta kururuwa suna cewa ya wailana ya halakar mu inna kuna zalimin mu mun cuci kanmu da shirka da kuma ƙaryata annabi to wannan kuma haka yake al'adan kafirai amma da zaran an ɗauke musu to shikenan kuma sai su koma cikin kafircin su na'am ونرى الموازين موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من من كردل نتينا بها وكفي بنا حاسبين haka dai yake Allah ya ce wa nadha'ul muwadin alqista ranar alkiyama za mu kafa sikeli na adalci wato wanda za a auna ayyukan bayi liyawmil qiyamati ranar alkiyama a wannan rana fala tuzlamu nafsun shay'an ba za a cucire da komi ba a rage mata kyakkyawan aikin da ta yi ba a dora ba ko kuma a ƙara mata mummunan aiki to babu ran da za a yi mata wato wannan wa in kana mithqala habbatin min khardalin ko da ma a ce aikin da mutum yayi wato mai kyau in dai ya kai ƙwayar komayya ko ƙwayar gadagi ko ƙwayar ƙasa ko ƙwayar zarra Allah ya ce a taina biha za mu zo masa da shi ma'ana ma'aunin zai auna wa kafa bina hasibin lalle mu gwanaye a wajen iya iya ƙididdiga wajen iya auna ayyukan bayi wato sun tabbata gare mu shine wato musini na masu kiyayewa a cikin aikin bawa na laifin ma za su auna shi haka kuma za su auna wanda yake na na na, na ladan kenan amma ubangiji yake ce idan dai shi shi kafiri kafiri shine zai na cewa mali hadal kitabu la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha shi da yake tun a littafinsa zai ga komi an rubuta komi da ya aikata an rubuta amma mumini zai nemi laifi da yawa ma da ya ga an shafe shi bai yi tsammanin Allah ya yafe masa ba zai ga kuma ubangiji ya shafe masa laifinsa saboda haka in mutum yana da imani to ya ta yi kauna a wajen ubangiji yana kwadayin abin da yake wajen Allah ubangiji yana da yalwar rahama sau da yawa zaka saba masa a dalilin ka kauce ma wani saban kuma sai ya yafe maka wancan da ma da ka yafa kamar da yake cewa mukan yake in tattani buka bayar matun hona anhu yan kun nisanci manya-manyan laifukan da muka hana sai ce no kafir an kun sai ya tukun za mu kankare mu kanana kaga kenan ubangiji yana kankare karamin laifi wa mutum mutum ma bai ma sani ba so haka mutum zai iya tunowa ya aikata amma kuma ba zai ganshi a cikin littafinsa ba Allah ya kankare masa amma in dai kyakkyawa ne ko mi karancin sa ka aikata to za ka gan shi in dai ba kai ka bata aikin ka da kanka ba kuma wato ta hanyar saka riya a cikin aikin ko kuma wato yin wani abin da zai rushe maka kyakkyawan aikin ka kamar da Allah ya kiyaye mutum komi zai gan shi a cikin littafin sa na'am ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين نعم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ubangiji ya ce walagar ate na musa wa haruna nan ne wato mabudin kisar da, da a kawo na annabawa a cikin wannan sura mai albarka wato suratu su- suratul anbiya'i duk da yake a baya an yi ta maganganun ah, ah, maganganu tsakanin annabi sallam da mutanen makka yawa amma asali a fara ambatan eh, annabi daga wannan ne aka bude kisan wato annabi harun alaihi salam da annabi musa ubangiji ya ce walakad atina musa wa harun alfurqana mun ba wa littafin attaura wa annabi musa da haruna an ce masa furqan saboda yana rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma tsakanin halal da haram wa diya'an kuma haske ne wa zikiran kuma wa'azi ne lil muttaqina ga mutane masu jin tsoron Allah na'am alladhina yakshawna rabbahum su ne waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil gaibi wato a ɓoye gaba da mutane mana a ɓoye ma suna jin tsoron Allah a fili ma suna jin tsoron Allah wa hum min sa'ati mushfiqun kuma suna tsoron sa'ar alkiyama na وهذا ذكر مبارك نزلنا مم.
أفأنتم له منكرون ubangiji ya ce wato wa haza zikirun mubarakun anzalna wannan alqur'ani zikirun wa'azi ne mubarakun wanda yake cike da albarka anzalnahu wanda muka saukar muka saukar da shi a fa'antum lahu munkirun yanzu kwa zo kuna musun wannan alki- alqur'ani ko ko mutanen makka na'am ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل نعم.
وكنا به عالمين Allah ya ce wa laqad atina ibrahima hakika mun ba mu annabi ibrahima rushdahu shiriyarsa ma'ana mun bashi annabta min qablu tun wato kafin ya balaga domin an ba wa annabi ibrahim wato annabta tun yana yaro Allah ya ce wa kunna bihi alimin mu muna sane da shi shi ahalin haka ne wato mun bashi annabta kuma muna sane da mun bashi annabta tun wato yana yaro iskala li abihi قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها آجلون نعم.
قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين na'am قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين mm.
قال قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين ubangiji ya ce wato wato walakar atina ibrahim rushdahu mun ba wa annabi ibrahim wato shiryarsa shine annabta min qablu wato tun kafin balagarsa wa kuna bihi alimin mu kuma masana ne wato da bashi wannan annabta cewa bi annahu ahlul lidhalika shi wato ahalin haka ne iz qala li abihi tuna yayin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa wa qaumihi da mutanansa ma hadhihi tamasilu lati antum laha akifun menene wato fa'idar wa'annan gumaka da kuke bauta musu wato kun kun kafi akan bautar su menene fa'idar kafewa akan bautar su kalu sai suka ce wajen na aba ana laha abidina ai mu ma mun tashi mun ga iyayenmu suna bauta musu ne fakta da yana bihin mu ma sai muka koyi da su kala sai yake cewa lakar kuntum antum wa aba wa kun fi dalalin mubin in ku haka ne to da ku da iyayen naku lalle kuna cikin bata wanda yake bayyanannen bata kalu sai suka ce masa aji tana bil haqi yanzu wannan maganar da ka zo gaskiya kake faɗa mana cikin bata mu da iyayenmu am anta min la'ibina ko kuma a wasa kake mana da gaske ne bata ne ko kuma wasa ne kala sai annabi ibrahim ya ce musu ubangijin da ya kamata ku bauta ubangijin da ya cancanta a bauta masa shine bal rabbukum rabbus samawati wal ardi shine ubangijin ku kuma shine ubangijin samai da kasai allazi fatarahunna wanda ya halarci sama da kasa din ba tare da ya ga misalin su a gurin wani ba wa ana ala zalikum min shahidin wa ana ala zalikum min shahidin sannan ni ina mai shaida tare da haka din ubangiji ya ce watallahi ka karanta annabi ibrahim ya ce musu watallahi to na ran والله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فسألهم جزاز إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون annabi ibrahim ya ce watallahi na rantse da allah la'akidan na asnamakum sai na yi wa gumakan nan naku makirci ba da an tuwallo mudubirina wato bayan kun juya kun tafi faja'alahum juzazan annabi ibrahim wato sai ya zo ya dauki gatari ya sanya gumakan nan duk suka zama karyayyu ma'ana ya sassare su shine bayan sun tafi zuwa gurin taron su na idi sai ya zo duk ya sare gumakan illa kabiran lahum sai dai babban gunki ne shi kan sai ya bar shi sai ya rataya masa gatarin a wuyansa la'allahum ilaihi yarji'una ko sa dawo su yi tunanin wannan babban shine wato ya sare wayancan ƙananan saboda haka fayarauna ma fa'ala bi gairi da suka zo sai suka ga abin da annabi ibrahim ya ce mai yiwa in sun zace wannan babban ne ransa ya baci ya tashi ya sare duk kananan kananan gumakan saboda haka da suka dawo kalu sai suka ce bayan dawowarsu ومن فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين kalu sai suka ce wato ba da ruju'ihim wa ru'yatihim ma fa'ala bayan sun dawo kuma suka ga abin da ya faru sai suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye ku aikata wannan mummunan aiki ga iyayen ga wayannan gumaka namu innahu la min zalimin lalle wannan ya kowaye wannan aikin ku ya cuci kansa fa annabi ibrahim yayi ne saboda ya wawutar da hankalin su yaga ko za su yi tunani kenan ya kamata a ce su yi tunani cewa in su ga duk kananan nan an sare su kuma babban gagatari a wuyansa a ya kamata su yi tunani cewa to lalle kenan ashe wannan babban ko dai sun masa laifi ko kuma ransa ya ɓaci wato shi yasa ya sassare su gaba ɗaya ƙalu da suka dawo sai suka ce waye ya aikata wannan aikin ga gumakanmu inna hula min zalimin lalle yana daga cikin wanda suka cuci kansu ƙalu قالوا سمينا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون malam yake cewa annabi ibrahim ya tafi tare da su wato bayan ya tafi da su akan za a tafi gurin taron idi ana cikin tafiya an yi nisa wato aka ce annabi ibrahim sai ya dawo wakala sai ya ce musu inni saqimu kamar da zai zo a cikin wata, wata, sura cewa ni ba da lafiya ba zan samu damar zuwa gurin wannan taron ba da ya dawo istaka da jilahu ya ce kafarsa tana damunsa da ciwo wato fatara ko huwa mazau sai suka bar shi sai suka tafi abunsu to shi da ya dawo shi kenan da ya dawo wato yana tafiya yana cewa na rantse da Allah sai na je yau na kakkare gumakan naku to aka ce yana cikin wannan maganan akwai mutanen da ba sa sauri wanda suke baya sai suka ji shi yana fada lokacin da ya juyo waɗansu suka ce ya yi kira ne ma a bayan wato bayansu wato a lokacin amma akwai mutane masu rauni ya ce mutallahi la'akidan na asinamaku wallahi sai na je na yi makirci a gumakanku wato fasami a haddu a fa'u wayanan masu raunin wanda su ba sa iya yin sauri a lokacin tafiyar an basu a baya sai suka ji wannan magana a kunnuwansu saboda haka annabi ibrahim ya dawo zuwa ga ɗakin gumaka wato ya je ya ɗauki gatari ya je ya samu babban gunkin wato ya ce masa to an ce ya yi masa izgilanci ya ce masa zan sare ƙananan nan ko me za ka ce gunki ya shiru zan sare ƙananan nan ko me za ka ce gunki ya shiru shine kama saransu da ya sare sai ya zo ya rataya masa gatarin ya ce idan mutanen ku sun dawo sun tambaye ka ka ce musu ne na sare saboda haka suka ce da suka dawo aka ce ma ya zo da abinci ya bashi ka ci abinci ka ci abinci bai kula shi ba ka ci abinci bai kula shi ba to shine sai ya wuce da ya sassare gumakan ya dawo dan shi ne kisan da ta zo a cikin wannan suran da Allah yake ce masa Ibrahim ya ce musu ala takuluna ba za ku ci abinci bane a gumakan ko falam jibuhu ba su amsa masa ba saboda haka ya dauka ta duk sai sassare su to da ya sare su ya rataye gatarin a wuyan babban la'alla in sun dawo za su ce babban ne ya musu wannan aika aika saboda haka sai suke cewa ƙalu sami ina fatan yadhkuruhum inji su wayanan raunanan mabiyan na suka ce ai mun ji wani matashi yana aibanta su yuqal lahu ibrahim ana ce masa ibrahim kalu sai suka ce fatu bihi ku kawo mana shi ala ayunin nasi a zo a yi magana da shi a gaban jama'a wato la'allahum yashhaduna ko mutane sa yi shaida in ya kare kansa to in bai kare kansa ba kuma wato sai a masa hukunci in an masa hukunci tun a gaban mutane aka yi mutane ko ba sai an zalunce shi ba na'am قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم نعم.
قال بل فعله كثيرهم هذا مم.
فاسألوهم إن كانوا ينطقون labari ya zo cewa annabi ibrahim ya ce musu innal kabira gazaba min ishrakikum ma'ahu gairahu a sigaru min al asnami abin da ya faru wannan babban gunkin fishi yayi wai in kun zo sai in kun gaishe shi sai kun je kun gaida kanana to fishi yayi shi yasa ransa ya ɓaci domin so yake in kun zo shi shi kada yake so kuna yi wa bauta shi yasa ya ɗauki wannan gatari duk ya sare kananan nan shine kuma sai suka yi shiru wannan maganar ta yi kama da gaskiya amma kuma ta yi kama da wawitar da hankalinsu yawwa shine yake ce musu innal kabira gazaba cewa wannan babban fishiye min ishiraki kuma ahu saboda kun hada wato a wajen bauta gairahu min sigari wato kananan gumaka wa arada bi zalika iqamatul hujjati alaihim shi saboda haka sai annabi ibrahim yana kokari ya kafa musu hujja da cewa babban ne yayi laifin shi kuma babban shi ma yayi laifin saboda ransa ya ɓace ne in kun zo bauta ba shi kaɗai kuke yi wa bauta ba sai kun yi ku yi masa kuma ku yi wa ƙananan nan saboda haka sai ya muku wannan to shine ubangiji yake ba mu labari wato kalu sai suka ce masa bayan an zo da shi a an tafa'alta hadha bi alihatina ibrahim ya kai ibrahim kai ne ka aikata haka da wayannan gumakan namu kala sai ce bal fa'alahu kabiruhum babban su ne yayi haza wannan shi ya sare fasaluhum amma ku tambaye shi wato in kanu yantiquna ku tambaya in dai har suna magana za su yi muku bayani yawwa ku tambaye su to kuma haga su sun san wato gumakansu ba sa magana to kenan ashe wanda zai gajiya gabarin iya mai da jawabi a abokanan a- a- a- wato a bayinsa a wayanda suke masa bauta kaga kenan ashe ya- ya gajiya a rike shi ubangiji ya za a yi a riki mutum a- abin da ba zai iya yin bayani ba a matsayin ubangiji shine yake cewa wato da yace ku tambaye su in za su yi magana cewa zuwa da sharadin in za su yi magana ai kenan sun san ba sa magana kenan tunda ba sa magana me amfanin bauta musu shine Allah ya ce farajahu ila anfusihim فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم وأنتم ظالمون nakisu ala ru'usihim ونكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ubangiji ya ce wato farajau ila anfusihim sai suka dawo suna ta tunani kuma sai ce ah to amma kuma an san fa ba sa magana kuma kan nan an san falalle ba sa magana faƙalu sai shashe suke gaya wa shashe inda kun antun zalimuna ai kun cuci kanku domin kuna bauta mu abin da baya magana Allah ya ce sun manuki su ala ru'usim sannan wato suka sun kuyar da kansu suka dawo zuwa ga kafircinsu bayan sun koma suka ce to kamar nan dai ko da ba sa magana dai kamar nan dai za a ci gaba da bauta musu ai kenan kaga suka dawo kan bautar su tattare cewa sun fahimci matsalar da suke ciki shine sai kuma suke gaya wa annabi ibrahim da laqad alimta ai kai ma ka sani ma haula yantiquna wa'annan din ai ba sa magana me yasa ma zaka ce mu tambaye su ai wannan mare na hankali ne ai ka san ma ba sa magana saboda haka me yasa zaka mana umarni mu tambaye su mun gane ko yanzu duk wancan abin da suka yin su ba su kalli matsalar da suke ciki ba amma yanzu cewa annabi ibrahim da ya ce su tambaye su in suna magana to yanzu ya musu laifi ai ya rena musu hankali ne me yasa zai ce su tambayi gumaka ai ya san gumakan ko ba sa magana sai yake ce musu kala قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون sai ubangiji ya ce kala sai annabi ibrahim ya ce musu a fata abuduna min dunillahi to yanzu kenan shi kuna bauta koma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda ma ba zai iya amfanan ku da komi ba ba zai iya amfanan ku da ko- jawabi ma ba zai iya muku ba an yi kisan kai a gabansa ba zai iya muku bayani ba Allah ya ce wala yadurukum in kuma cuta ne ba zai iya cutar da ku ba ma la yanfa'ukum wala shar'an wala yadurukum ba zai iya cutar amfanar da ku komi ba ba zai iya cutar da ku komi ba to me amfanin bauta masa saboda haka uffin lakum ku dai wadanku wali ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bautawa koma bayan Allah afala taqiluna me yasa ku ba ku da hankali ne me yasa ai abin da ba zai iya magana ba ba zai cutar ba zai amfanar ba ai bai cancanta a bauta masa ba saboda haka lallai wanda ya cancanta a yi masa bauta shine Allah shi shi kadai shine mai amfanarwa shine kuma wato mai cutarwa qalu قالوا حرقوه وانسوا آلهتكم إن كنتم فاعلين na'am قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أرادوا به.
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين wato kalu sai suka ce bayan kenan kuma sun koma sun tattauna sun sami yanzu tabbacin cewa annabi ibrahim shi ya sare musu gumakansu to yaya za su yi su yi masa ukuba wace irin ukuba za su yi sun zauna sun yi ta mitin ta dai hasuwar kaya cewa ukubar da ya kamata su yi masa shine su kona shi a wuta wato kalu suka ce masa kalu suka ce har riƙuhu mala shashensu suka ba da shawara mashashe cewa to yanzu a kone annabi ibrahim don kone shi shi ne zai taka da'awarsa wato wato wato akan wannan abin da ya fara yadawa ne ya karbautar gunki suka ce har riƙuhu ku kone shi wansu ru'aliyata ku taimaki gumakanku ma'ana ku taimaki gud- wato wato gumakanku ta hanyar kona shi kamar kun ƙara yin mubaya'a ne da goyon baya da cafa wa gumakanku idan kuka kona wanda ya fito na fito da gumakan in kun tufaile in dai kuna so ku taimaki gumakanku wato lalle ku kone shi saboda haka malam ya ce fajama'u lahul hatab alkafir suka tare wato itace da kirare mai yawa wa adir munara suka fura wuta wato sannan kuma suka ɗaure annabi ibrahim suka ɗora shi akan majaujawa suka jefa shi malam ya ce hasulu kisa fi zalik wannan kisa kamar da ma- malam ya kawo ta yake ce inna malamatta ma'ana maruz wa qaumuhu li ihraq ibrahim e wato yayin da namaruz da mutanansa suka yi mitin domin kone annabi ibrahim habasu fi baitin sai suka kama shi suka sa shi a kurkuku suka rufe wato wa banau bunyanan suka gina wani katon wato wato, wato kewaye kalhadiratu kamar shinge bikariyatu yuqal laha kosi a wata alkariya da ake kiranta wato kosi thumma jama'u lahu salabul hatabi suka dinka kawowa dammunan itace suna jefawa wa asnaful kashabi da manya-manyan gumagumai suna jefawa tsawon wata guda sai da suka cika wannan gurin da wuta a da itace hatta kana rajulu wato har sai da aka zo saboda kururuwar wato da aka yada na cewa kowa ya bada gudumawa don taimakon gunki akan kona ibrahim malam yace har sai da idan mutum ya kwanta rashin lafiya yana daga cikin abin da zai fada idan ya warke lalle sai ya je gudumawarsa na samun lafiya zai je ya kawo damin itace na kona ibrahim ya jefa haka kuma mace wato ita ma tana rashin lafiya ko kuma tana da juna wasiyar da za ta bashi ne ko ta haifa a cikin kayan ɗakin ta sai da wani abu sai ita ce wanda za kona wato annabi ibrahim wato ko kuma ta ce idan ta samu lafiya lalle ita ma sai ta ji ta ita ce da za ta ba da gudumawa saboda kona annabi ibrahim wato mala ya ce za ka ga mace ta yi kaɗa ta je ta nemo auduga ta kaɗa zare wato ta sai da zaren ta ba da gudumawarta don a sai itace saboda kona annabi ibrahim wa malam yake cewa iti saban fidi ne hadanta taimaki addininta na bautar gumaka wato zai za ga mutum ya yi wasiya cewa a ɗauki wani abu a cikin dukiyarsa a sai itace domin wato wanda za a kona annabi ibrahim yayin da suka hada abin da suka hada suka hura wuta wuta ta ɗau kwanaki tana ci malam yake cewa wutar ta yi saman da ko da tsuntsu ya zo ƙetarawa ta kanta wato zai ƙone ko min nisansa suka hura wuta kwana bakwai wuta tana ci a lokacin da suka yi niyan jefa annabi ibrahim alayhi salam sai ya zama kuma ba su iya zuwa kusa da wutar ba balle su jefa shi haka ce sai iblis ya zo sai ya karantar da su ilimin yin majaujawa shine manjanik abinda za ka yi amfani da shi kai jifa wato jifa wato da za ka yi amfani da ƙarfin tafiyar abun wajen wurga duk abin da kake so ka wurga saboda haka suka yi amfani da shi don abin da suna juyawa suna juyawa suna juyawa da ƙarfi in suka sake to duk abin da yake kan wannan wa abin da suka ɗaura igiya a jikinsa kuma zai tafi babu abin da kuma zai iya tsare shi to wannan suka yi suka kafa itacina suka yi wannan manjanik din suka ɗaure annabi ibrahim alayhi salam suka ɗora shi akan wannan abin wato suna juyawa suna juyawa da so ga yayi karfi suka sake sai wannan abin sai cilla annabi ibrahim alayhi salam sai ya fara cikin wannan wuta din da suka jefa shi a wato a cikin wannan wuta an ce lokacin da suka wurga shi kafin ya tafi wato sama ta yi ƙara ƙasa ta yi ƙara da abin da yake cikin tana daga wato rundunar mala'iku da dukkan halittu in ban da mutum da aljan sun yi kuka sun kira sunan ubangiji suka ce rabbana ubangijinmu ibrahimu kaliluka yulkafin dari ga ibrahim badaɗin ka za a jefa shi a gidan wuta walaysa fi adika ahadun ya abuduka gairahu yau a bayan kasa babu wani dan adam da yake bauta maka sai shi shi kadai fa adallana fi nusrati Allah ka taimaka mana izini mu taimaka masa sai ubangiji ya ce innahu kalili lalle ibrahim badadi na ne masoyi na ne laysa li kalilun gairahu ba ni da wani badadi sai shi wa ana ilahu ni ne ubangiji laysa lahu ilahun gairi ba shi da wani ubangiji banda ni fa in istagasa bi ahadikum ku je ku tambaye shi in ya nemi taimakon wani daga cikin ku au da ahu ko ya kira wani a cikin su falansu to ku je ku taimaka masa fagar azintu lahu nayi izini ga wannan ya taimaka wa ibrahim in ya nemi taimakon ku wa illam ya da'u gairi in ku bai kira wani ba sai ni fa ana waliyuhu wa ana alamu bihi to ni ne majibincin lamarinsa kuma ina sanar da halin da yake ciki wato saboda haka fa kallo bai ni wa bainahu ku bar ni tsakanina da shi in ya nemi taimakon ku ku taimaka masa in ku yace ya gamsu da taimakon ku to ni kuma ni ma na ishe shi ma'ana ku bar tsakanina da shi falamma aradu ilqa'ahu fi nari yayin da suka yi niyan jefa annabi ibrahim a wuta atahu kazul miyahi mala'ikan da yake kula da taskar ruwa yazo wa qala yace masa annabi ibrahim in aratta in kana so akmatu nara zan saki ruwa duk na kashe wannan wutan wa atahu kazul hawa mala'ikan da yake kula da iska shi ma yazo yace masa in shi ta tsayyatu nara fil hawa in kana so zan bice wannan wato wuta in kada ta cikin iska annabi ibrahim ya ce musu la hajata li ilaykum ba ni da bukata zuwa gare ku hasbi allah wa ni'mal wakilu ubangiji yayi sarmin kuma madalla da allah abin dogaro an rawaito cewa annahu lamma wato annahu qala wato hina awsaquhu ko liyulqu fi nari annabi ibrahim yake cewa a lokacin da suka daure shi za su jefa shi a cikin wutar sai ya ce la ilaha illa anta subhanak lakal hamdu walakal mulku la sharika laka yace ba sarki ba sarki an bauta da gaskiya sai kai tsarkakakken sarki Allah lakal hamdu dukkan godiya ta tabbata gare ka walakal mulku dukkan sarauta ta tabbata gare ka la sharika laka baka da abokin tarayya thumma rabuhu bi fil manjaniqi ila nari sannan sai suka jefa shi da wannan majaujawa wato zuwa cikin wuta fastaqbalahu jibrilu malaka jibril sai ya riga shi zuwa gidan wutar ya tare shi faƙala ya ce masa ya ibrahimu alaka hajatun ya kai ibrahim kana da wata bukata da kake so in maka yanzu kala sai annabi ibrahim ya ce amma ilaika fala in dai bukatar a gurinka ne ba ni da ita kala ya ce ya jibril ya ce fas'al rabbaka to roki ubangijinka mana kala ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai ilimin ubangiji daga halin da nake ciki ya ishe ni in tambaye shi tunda ai Allah ya san halin da nake ciki to sanin sa halin da nake ciki ni kuma ya wadatar da ni in roke shi saboda haka wato sai yake cewa wa kana waqatul wato ilqa'ihi fiha wato ibnu 16 sana lokacin annabi ibrahim yana dan shekara goma sha shida ne aka jefa shi a wutar waɗansu malaman suka ce yana shekara ishirin da shida wala ma ulqiya fiya yayin da aka jefa shi a wannan wuta ja'ala kullu shay'in yutfi'u nara illa alwadhga kowane abu yana kawo gudumawa dan ya kashe wannan wutan wato in banda tsaka yace fa in kana yanfuku fi nara amma shi tsaka fura wutar yake yi saboda haka tun daga nan manzon Allah ya umarni in ga tsaka a kashe ta babu alkhairi ta tare da tsaka da malamai kuma na lafiya su ma sun yi bincike sun ce tsaka tana daga cikin kwaren da yake yada cuta a gida wannan a shine ubangiji yake ba mu labari dangane da jefa annabi ibrahim a wuta allah ya ce kalu a wajen mitin ɗinsu sai suka ce har riƙuhu ku ƙone shi wansuru aliya ta kun ku taimaki gumakan ku taimaki addinin ku in kuntu fa'ilin in dai kuna so ku taimaki addinin ku qulna mu kuma sai muka ce inji ubangiji ya naru ya ke wuta ku ni bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim wa annabi Ibrahim saboda haka falam tarik minhu ghayra withaqati withaqihi wutar bata kone komi a jikin annabi Ibrahim ba in banda igiyar da aka daure shi wato wa zahabar hararatuha take zafin ta ya tafi wa baqiyat idaatuha amma kuma haskenta kuma sai ya zauna wa bi qawlihi salama da ubangiji yace ki zama sanyi sanyin kuma mai aminci aka ce da ya ce sanyi kurum to sanyin ma ya isa ya halaka annabi ibrahim don ta dinga yin sanyin kenan sai allah ya ce mata salaman sanyi wato mai lafiya mai aminci wanda babu cutarwa allah ya ce wa aradu bihi kaidan sun nufi makirci da annabi ibrahim shine kona shi a gidan wuta faja'alnahum al-aksari ne sai muka sanya su sune wato tababbu malam yace ali annahum kasiru sa'aya wa nafaka domin dukiyarsu da suka tara wajen sayan itace da ɗawainiyar ginin da suka yi da duk wahalhalu da suka yi na kashe kuɗi da ɓata lokaci duk ya zama asara falam ya sulu muradihim ba sami biyan bukatar su ba wa ya tamilu annal murad bil aksarina waɗansu malaman suka ce abin da ma ake nufi da aksarina shine wato haliku ne sai suka zama tababbu saboda mi dan Allah madaukakin sarki da ya tashi halaka shine maruzu sauro ya aiko ya shiga hancinsa wato ya dinga cin naman kansa da kwakwalwarsa wato har yi masa wato sanadiyar mutuwa bayan sun jefa annabi ibrahim a cikin wuta allah ya ce muka yi wahayi wa wutar cewa te sanyi amma sanyi ba mai cutarwa ba ya zo a hadisi cewa yayin da aka jefa annabi ibrahim wato sai mala'ika ya tara annabi ibrahim da ya tare shi ya zaunar da shi akan kujera wato a cikin gidan wutan sai ga wani idan ruwa mai daɗi ya bulbulo a cikin wutar wato ya kurkuro annabi ibrahim a.s. wato yake ɗiba yake sha malaka jibril ya zo masa da riga ta alhariri daga gidan aljanna wato ya saka da kuma wato wata hula wato ita ma ta alhariri ya saka shi ya zauna da shi akan wato kujera a sannan kuma ya rika ɗebe masa kewa yana masa hira yana ce masa ya ibrahim inna rabbaka ya laka ya ibrahim Ubangijinka ya ce in gaya maka, amma alimta annan nara la tadurru a hababi, shin baka san wuta ba ta cutar da masoyana ba ne? Kala Ibrahim, ma kunta ayyaman qattun to kala Ibrahimu, sana Ibrahim da ya ji wannan magana, sai wato sai yake cewa ma kuntu ayyaman qattun tunda nake ban taba cin karo da wani wani yini ko wasu kwanaki an amu minni min al ayyami lati kuntu fi nari sama da kwanakin da na zauna wato a cikin wannan gidan wutar ba in ji wata rana wani wuni mai daɗi mai ni'ima ban taɓa jin irinsa ba kafin in shiga wuta da kuma bayan na fita wato a gidan wuta sama da lokacin da nake cikin wuta malam yake cewa to shine maruzu wanda yake shine babban kafirin da ya sa a jefa annabi ibrahim a gidan wuta a lokacin wato an gina masa wani wato wani garu wanda aka ɗora masa kujera akan garun daga nan yake leƙa gidan wuta don tsabar gaba da annabi ibrahim ya gami zai samu annabi ibrahim fara'ahu jalisan fi rawdatin sai ya ganshi yana zaune wato cikin wani dausayi cikin wata ni'ima ga mala'ika a gefensa yana kuma ɗebe masa kewa fanadahu ya ibrahim sai na maruzu ya kira daga kan wannan garun ya ce ya ibrahim inna ilahaka ladhi balagta qudratahu balagar qudratahu lalle wannan ubangijin naka ikon nasa ya kai inda ya kai an hala baini an hala bainaka wa bainan nari lakabiru lalle wannan ubangijin naka wanda ikonsa ya kai ya tsare tsakaninka da tsakanin wuta lakabiru lalle babban ubangiji ne hal tastati wa anta karuja minha shin yanzu zaka iya fitowa qala na'am annabi ibrahim yake cewa zan iya fitowa qala sai ya ce hal taksha wato baka jin tsoro idza kunta anta duruka in ka tashi cewa wuta za ta iya cutar da kai qala annabi ibrahim ya ce ani ba abin da zai cutar da ubangiji ya kiyaye ni saboda haka annabi ibrahim ya tashi wato ya fito har ya fito waje falamma wasala ilaihi qala lahu yayin da ya iso gurin sa sai ya ce masa ya ibrahim manir rajul alladhi ra'aita ma'aka mithluka fi fi suratika qa'idan ila janbik wani mutum ne na ga irin suran ka yana zaune a gefen ka a gidan wuta kala sai annabi ibrahim ya ce masa zalika malaku zillu wannan mala'ikan inuwa ne arsalahu ilayya rabbi ubangiji na ne ya aiko min shi li annisani fi ya ebe min kewa a gidan wuta sai na maruzi ya sake cewa ibrahim inni muqarribun ila ilahaka qurbanan to zamu bada kyauta wa ubangijin naka zamu hada wata kyauta ta musamman mu ba ubangijin naka lima ra'aita min qudrati lima ra'aita min qudrati saboda abin da muka ga na girman ikonsa wa izzatihi da buwayar mulkin sa fi ma sana'a bika saboda abin da ya aikata maka zamu ba kyauta ta musamman wato yake cewa hina abaita illa ibarata huwa tauhiduhu ko ko yake cewa wato sai shi na maruzu yake cewa wato za mu ba wa ubangijin naka kyauta sai annabi ibrahim yake cewa wace kyauta za ku bashi sama da kyautar da ya kamata ku kaɗe tashi wato ku yi masa ku yi imani da shi ai babu abin da za ku ba wa ubangiji na sama da ku bauta masa kuma kuma kare ta shi wa inni zahibun lahu arba'atu alafi bakara sai shi na murzi ce zan yanka masa wato shanu dubu hudu wannan zan yi masa wannan wannan girmamawa zan yanka shanu dubu hudu bashi wato kyauta sai ibrahim yake cewa izan la yaqbalu lahu minka ma kunta ala dinika in dai zaka yi wannan neman kusacin ubangiji kuma baka yi imani da shi ba kana bautar gumaka to ubangiji ba zai karbi wannan ba tunda a ita bauta karaba ana neman kusacin ubangiji ne kurba wani aiki mutum zai yi wato ya nemi kusancin ubangiji da shi ko ka yanka dabba kai sadaka ko ka yi abinci kai sadaka ko kai wani abu shi ana ce masa qurbatu ibada ce da ake yi amma ta hanyar bada sadakar wani abu to shine yace zai yanka dabbobi guda dubu hudu zai ba wa ubangijin annabi ibrahim wato saboda ganin abin da ya aikata wa Ibrahim saboda haka shi kuma annabi Ibrahim yake cewa ai ubangiji na ba zai ko ba zai karbi wannan abin da zaka yi masa ba ma kunta aladi nika matsawan kana kan addinin ka na bautar gunki hatta tufariqu sai dai ka bar bautar gunki wa tarju ila dinika dawo addini na addinin ka ne ta Allah faqala sai ya ce musu la astadi wa tarku mulki ni ba zan iya barin mulki na ba walakin sawfa azbahu halau amma dai ko da ka hana din wato zan yanka masa namaruzu ya yanka wannan dabbobi guda dubu hudu sannan kuma ubangiji kuma ya isar musu da makircinsu da suka shirya wa annabi ibrahim ya koma wato kansu shine allah yake cewa faja allahumul aksarina sai muka sanya su wato su ne tababbu bisa wannan makirci da suka shirya wa annabi ibrahim allah ya mayar musu kansu wanajjainahu ونجيناه ولودا من الأرض التي باركنا فيها للعالمين نعم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نعم.
وكلا جعلنا صالحين to lokaci ya yi a duk da yake da dama mun kawo kan kisra annabi ibrahim alaihi salam kuma za mu kwana gobe insha Allah za mu tashi kan kisra annabi lut abinda muka faɗa daidai muna roƙo Allah ya karɓa mana ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana